أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أمة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yini na asabat wanda a yau wata na uku a musulunci watan rabiul awal yana da kwana 26 yau hijira na da shekara 1444 daidai da 22 ga watan goma miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya usuna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akaba'ul musalli na alhafiz muhammad siddiq mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan yini wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka mun yi darasi na ɗaya wannan kuma shine darasinmu na biyu insha Allah kafin waje kai tsaye daga inda za mu fara akwai wani bawan allah da ya rubuto tambaya game da wani majinyaci ne to sai aka yi gudunmawa aka tara wa'ansu kudade da za su ɗauɗawainiyar jinyarsa domin ba shi da hali na ɗaukar jinyarsa da kansa bayan yan uwa da abokan arziki sun tara wannan kudade to kudaden ba su kare ba Allah ya masa rasuwa to tambayar da ake wannan kudade su ma suna cikin abin da za a raba gado lizzakarin misal hadul unsayi kuma yaya shari'a ta ce da wannan kudade da aka tara wanda kuma mamacin Allah ta'ala ya mai rasuwa bai cinye wannan kudi ba to malamai sun tattauna game da wannan kadiyar cewa kudade irin wannan waliyan gawan su ne za su duba inda ya fi cancanta su sa wannan kudin baya cikin abin da ya zama dole dole sai an raba gado a kai shi domin ba tarika ba ce ta mamaci ba shi ne ya bari ba tattarawa aka yi da yawonsa domin a yi jinyarsa kuma jinyar tasa ba ta je ƙarshe ba allah ya mai da su ba saurika su wanda suka yi wannan yunkuri na tattara wannan kudi shari'a ta ba su da nama su ga ina ya fi dacin sa wannan kudaden iyalinsa ne a yaransa ne kanana a bashi za su biya masa duk abin da ya fi dacewa za su da wannan kudi in kuma ko ina ba bashi ba matsalar iyali to ya sa ya cikin kudin gado sai ya shiga cikin gado a rarraba da shi amma matukar akwai inda ya bi maslaha kafin raban gadon to wannan malamai sun ce iyakan waliyan gawon su duba inda ya fi cancanta sa wannan kuɗi su sa wallahu ta'ala alam za mu tashi muna da cikin mukaddima ta shi al-muhaqqiq wanda ya tahqiqin littafin shine Dr. Muhammad Abdulrahman Abdul Mun'im wanda ya duba littafin ya tahqiqin sa muna cikin gabatarwa ta sa kafin mu je kai tsaye zuwa ga rubutun shi malamin insha Allah muna muna shafi na hudu maliki cewa wa qadib taradaha Allahu ala Ibrahim alaihi salatu wassalam ita sallah Allah ta'ala ya wajabta ta akan annabi Ibrahim alaihi salam iftaradaha ay ikta iktatabaha a da kutiba da furida da wujuba duk kusan ma'anar su daya kamar Allah ya wajabta ya dora ya tabbatar cewa annabi Ibrahim alaihi salam shi ma cikin tsarin da Allah ta'ala ya umarci shi akwai sallah faqala subhanahu hikayatan an ibrahim alayhi salam Allah ta'ala yake faɗi yake hakaito mana magana game da annabi Ibrahim alaihissalam inda yake cewa rabbi ja'alni muqima salati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ghfirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah ta'ala yake cewa ko kuma rabbi inni askantu min zuriyati haka ne ko rabbana ka inni askantu min zuriyati ya ubangijinmu ni askantu min zuriyati na samu masauki na zauna da ni da zuriyata biwadin ghairi zar'i a wani kwari wanda babu tsirrai a ciki wannan shine asalin gare maka a dake wadin ghairi zar'i wani jeji ne wanda ba bishiyoyi ba tsirrai hahagun yake sahara ko hamada wanda lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya yi hijira daga palestine ya taho daga palestine ya zo garin maka ta yanzu da shi da matarsa hajar da jaririn ɗansa a wancan lokacin annabi ismail alaihi salam to sun zo sun samu maka ba bishiyoyi ba shukoki shine wajin kairi zizar'in a wani kwari wanda ba shukoki inda baitikal muharram amma a nan daura da ɗakinka mai alfarma nan dab da ɗakinka da ka'aba ma'ana tun zuwan annabi ibrahim a shi akwai alamar ka'aba ke an ce mala'iku ne suka fara sa harsashin ka'aba daga nan sai annabi adamu alaihissalam tun ma kafin a haifi an afuwan tun kafin a halicci annabi adamu alaihissalam to akwai ka'aba akwai alamun ginin ka'aba ya sa hatta annabi ibrahim alaihissalam a lokacin da ya sami maka biwajin ghairi zizar'in a wani daji da ba bishiyoyi ba shukoki amma sai ce inda baitikal muharram anan daura da ɗakinka mai alfarma wannan zai nuna tun wancan lokaci akwai alamun kaba akwai ginin kaba al-musharrafa an gane ko sai annabi ibrahim alaihi salam yake cewa rabbana liyuqimu salah Allah na zauna a daura da ɗakinka mai alfarma domin na tsaye da sallah an fahimta liyokimu sala Allah domin na tsaye da sallah na zauna a wannan gu faji al'af'idata minan nas ya Allah ina roƙonka ka sanya zukatan mutane ta hawi ilaihim wanda za ta ke bege zuwa ga wannan gu a gane ko shi ya sa ba ran da Allah ya halicce shi wanda ba ya sha'awar maka sai dai mutum wata aƙida ko kafirci ta sa ya koye son amma a zuciya sai nasu sai dai wani abu ya sa ya ƙi bayyanawa domin annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce allah ka sanya zukatan mutane ta hawi ilaihim ta dinga begen zuwa wannan go ya sagu ne wanda in ka je sau ɗari ma ba ka gaji da shi ba ka je yau ka je gobe ka je sati mai zuwa ka je shekara mai zuwa in dai da lafiyarka da guzarinka ba za ka ji da zuwa maka ba to tana cikin alƙarya wanda ta ribatu da addu'o'in annabawa wa izja an labaita masabatan linnas masaba shine gun kokkomawar mutane an je an dawo an koma an dawo amma duk da aka ba a gajiya sabanin wa'ansu garuruwa ko wa'ansu birane wanda ba gari makaɗin ba domin irin albarkar da Allah ta'ala yawa wani gari annabi ibrahim ya ce Allah ka sanya zukatan mutane suna sha'awa ku duba yadda tun ma da lokaci a kwance ba yanzu ba abubuwa sun abin nan yadda in ramadan ya zo ake ta tururuwan tafiya umara da azumi ko lokacin aikin hajji a ce an bewa jiha kujera amma ta yi kaɗan ana ta nema a ƙara kuma kuɗaɗe ake kashewa masu yawan gaske wannan addu'a ce ta annabi ibrahim alaihi salam allah ya karɓa ya sa wannan gari albarka kuma ita maka tana daga cikin alfarmarta ku kera kaya a ƙasanku amma ku kai can yafi ƙasarku arha domin tari batu da addu'in annabawa kuma gari ne wanda za ku yi abu ingantacce wanda babu ha'inci ku kai wannan gari ku kuma nakun da za ku yi domin amfanuwa da shi da wahala ya kai wannan abinci gu ne wanda daga kaje kun kaga sha'irar islam fi ayatun bayyanatu makamu ibrahim idan ka je saudiya akwai ayoyin allah bayyanannu ga ka'aba ƙur'ani ya zo da labarinta ga makamu ibrahim ga safa wal marwa ga arafa an fahimta ga zamzam ga ga ga masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wannan nusu sun tabbatar da su shine fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim ga uhud ga badar duk wanda qur'ani ya zo da labarin waɗannan sun saboda haka gari ne wanda ya sha addu'ar annabawa annabi ibrahim ya yi wa garin addu'a annabi isma'ila ya yi wa garin addu'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wani garin addu'a yasa duk duniya ba gari mai kwanciyar hankali kamar saudiya babu shi kuma ya ribatu da wa'ansu abubuwa wanda duk duniya babu da ya ribatu da su idan ba wannan gumba na farko ga ka'aba al-musharafa ɗakin allah mai alfarma duk duniya ba inda ya amsa sunan ka'aba sai a saudiya in ma an yi wata a senegal jabuci an gane ko ya yi jabuce mana kwarai da gaske duk inda aka yi abrahama ya yi a can lokacin ya yi a habasha ita ma jabuce ba ta je ko ina ba Allah ya rusa ta amma ka'aba ɗakin Allah ɗaya ne shine wanda yake Saudiya kuma iya cikin in Allah ya hore ma cikamakin musuluncinka sai ka je ka yi ɗawafi da niyyar aikin hajji sannan ka cika musulmi kana da hali an fahimci wannan kuma yi raka'a biyu ta nafila a ka'aba raka'a biyu ta nafila a ka'aba sai ka yi raka'a dubu ɗari a garinku baka samu lada mai raka'a biyu a ka'aba ba raka'a dubu ɗari to in kana da hali duwata ka ji umara mana wallahi ka duwata ka ji umara kana da hali dubu ɗari ba in kai raka'a biyu sai ka yi dubu ɗari a garinku wannan garin nako kowane gari ne kafin ka samu ladan wanda ya raka'a biyu a haramin maka a haramin madina idan ka yi raka'a biyu sai ka yi raka'a dubu a kowane gari in ba wannan gun ba baka samu ladin raka'a biyu wanda kai a haramin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta kuma a garin Madina ne manzon Allah ya ce akwai kwanciyar aljanna kasan gun aljanna ne yace ma baina minbari wa raudati rauda min riyadil janna manzon Allah ya ce daga minbari ne da nake hawa nake kutuba zuwa kabbari na da aka binne ne to aljanna ce a shimfada gu haka manzon Allah ya ce aljanna ce shimfidi a wa man dakalahu kana amina saboda ka wannan gu ya sawo mazaya da yawa kuma daga cikin mazayar da ya samu cewa idan dujale zuwa ƙarshen zamani ba inda ba zai sa kafarsa ba sai a maka da madina manzon Allah ya ce za a sa mala'iku su kewaye garin ba ya bannan dujal bai sai shiga ba amma ko ina sai ya biya duniya ya karaɗe duniya gaba ɗayanta amma maka da madina ba zai shiga ba an fahimta kuma nan ce inda aka binne manzan Allah nan ce mahaifar manzan Allah to musulmi akwai gunne ma maka gunshi ne ai babu ko manzan Allah ya ce mutanen maka da mutanen madina ba mai son su yi mumini alamar imani shine a kana son mutanen maka da mutanen madina kuma manzalata la yabquduhum illa munafiq duk mutumin da kullun sukan maka kullun sukan madina to manzalata munafiki ne hadisi mai inganci kullun ai laraba wannan ai saudiya ma sun yi kaza ai kaza kaza kaza in kai wasa zaka fada layin munafiqin inji manzala domin suna da mazayi da duk duniya ba mai irinta abin jona wannan ita ce saudiya wanda annabi ibrahim a.s. ya mata addu'a yake cewa liƙi musala faji al'af'ida ta minan na ta hau ilayhim sannan ce warzuƙun minan samarati la'allahu mai shukurun allah ka musu arziki da 'ya'yan bishiyoyi ko sa kasance suna magodiya ya allah wabtara da ala isma'il haka na ita wannan sallah guda biyar da muke yi allah ya fardanta ta ga annabi isma'il a.s. a gane ko ya fardantawa annabi Ismail shi annabi Ibrahim alaihi salam shine mahaifin annabi Ismail alaihi salam an gane ko a alaihi salam fa qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa game da annabi Ismail alaihi salam wadhkur fil kitabi Ismail wadhkur ka ambata wa mutananka fi kitabi Ismail ai fi qissati Ismail ka karanta musu kissar annabi Ismail alaihi salam ka karanta wa mutananka kissar annabi Ismail Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'd shi annabi Isma'il mai gaskata alƙawari ne wannan siffarsa ce wanda Allah ya sanya masa annabi isma'il mai yawan alkawari ne ba a alkawari da shi ya saba duk abin da aka yi alkawari da su ya cika a fahimta ne sadiq alwa'ad wa kana rasulan nabiyya ko manzo ne kuma annabi ne wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat annabi isma'il alaihi salam iya umartar iyalansa da yin sallah da kuma ba da zakka wa kana inda rabbihi mardiya annabi isma'il ya rijaje ne a gun Allah annabawa sun ji dadin su Allah ya ce annabi isma'il ya rijaje na ne na yarda da shi an fahimta muhallu shahida wannan aya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakka iya umartar iyalansa matansa da ƴaƴansa da yin sallah da ba da zakka kamar yadda hakan ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amur ahlaka bis salati waz zaka an gane ko wa amur ahlaka bis salati was tadir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah sannan ku jure wajen yin takar hukusa annabi Isma'il alaihi salam wa btaradaha ala Isa alaihi salam Allah ta'ala ya ya fardanta yin sallah guda biyar ga annabi Isa dan Maryam alaihi salam fakal Allah ta'ala ya ce kala inni abdullahi atani alkitab waj'alni nabiyya waj'alni mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya annabi isa alaihi salam Allah ta'ala yake fadi game da shi ala inni abdullahi lokacin da aka zo da shi a cikin zanin goyo ana cewa ya ukuta haruna ma kana abokin mar'a sau'i ya ke uwar harun babanki bai kasance mai mummunan hali ba wato tun a dama zina mummunan hali ce tun lokacin yahudun da sarrafa tun lokacin annabi isa allah bai bayyana manzancinsa ba a wancan lokaci za ka iya kiransa da lokacin jahiliya tun da ba wahayi mai gudana a lokacin annabi musa ya fice ya tafi sannan kuma annabi isa bai zo ba amma suke danganta zina da mummunan aiki ya ce uwar harun ma kana abokin ra'a sau'in babanki ba mai mummunan ɗabi'a ba ne ba mazinaci ba ne wa kada da ummuki bagayya mahaifiyarki ba kawo ba ce ina kika samu wannan ɗabi'ar tun kafin zuwan musulunci tun kafin zuwan manzan allah al'ada da ɗabi'a suna kyamata zina al'ada mai kyau da fitira mai kyau tana kyamata zina ballantana kuma musulunci da ya zo ya jaddada hali da tsinuwa da la'anta a kanta amma har yanzu gashi nan wasu musulman kamar sun toshe kullunsu abin kullum bayyana yake kullum bayyana yake wani report da muka samu yan watannin baya abin takaici wallahi abin da zai baka mamaki kuma wannan cuta ta hiv da ake maganata wallahi yaduwa take kamar ruwan dare a wasu guraren wannan report ne daga likitoci suka bayar kuma mune mune mune abin kunya gashi na mune gashi na ana ta karanta ƙur'ani ana ta wa'azi amma abubuwan sun lalace ƙananan yara marasa aure da zawarawa kai hatta matan auren ma a cikin wannan al'umma da ake kiran sallah biyar a cikinta a kullum ake wa'azi ake karanta ƙur'ani da sunna amma al'umma sun toshe kunnuwansu shi ɗan ya fi ƙarfinsu sun ɗaukar sun jefa a wacan halaka to suke danganta wa maryam alaihassalam cewa babanta ba mai mummunan hali ba ne ba mazalaci ba ne sannan mahaifiyarta ba karuwa ba ce daga nan fa a sharat ilaihi sai ce ita ba za ta yi magana ba gashi nan su tambaye shi jaririn su mai magana zai ba su amsa yi suke cewa kai fa nukalli wa man kana fil mahdi sabiya ta ya za mu yi magana da wanda yake zanin goyo ta yaya wannan ai ba zai yi ba ana yin wannan sai Allah ya ba annabi Isa ikon yin magana sai ce inni abdullahi wannan shine kalmar annabi Isa ta farko a duniya duk da kan cewa akwai malaman da suka ce kalmarsa ta farko ala iktilafi ruwaya can inda Allah ta'ala yake cewa fanadaha min tahtiha ko fanadaha min tahtaha wa'ansu malaman sun ce sai muka kira ta daga ƙarƙashinta ma'ana ɗanta ya ce da ita an fahimta allah ta hazani kada ji alarabuki ta ke sariya karki damuya mama karki bakin ciki ubangiji zai baki mafita wa'ansu kuma sun ce a annabi malaika jibril ne kira ta daga sama yini fanadaha min tataha ay min fawqiha muka kira ta daga sama muka ce karki da mu ubangijinki zai baki mafita amma qaulun rajih wannan ita ce maganar annabi sa ta farko a duniya da yace inni abdullahi an fahimta ni ni bawon Allah ne shine abin da annabi Isa ya fara fada kaga wannan kalubale ne ga dukkan masu bin addinin nasara a duniya annabi Isa bai ce inni ibnullahi ba a ce inni abdullahi kuma wallahi haka yake a cikin linjila wallahi haka yake a cikin bible din da ba a jirkita shi ba farkon magana sai inni abdullahi ne an fahimta kun san inda shubha ta zo musu lokacin da ya kammala magana iya zanin goyo to daga nan sai shirin ya shigo su yaya za a yi jariri ya yi magana ai wani ya Allah ne ya sauko daga sama sai shirin ya raya musu wannan a'a ai dan Allah ne dan Allah Allah ne turo ɗansa gashi nan amma har ya gama maganar suna ji ba su ce dan Allah ba ne farko farko su irin su bulus da sauransu manya-manyan ɗaliban annabi isa ai ta surutu abin da ya faru suna yawan gogewa ne da cancellation na abubuwa da yawa amma asalin bible wanda ba a gurɓata shi ba da asalin lincila wanda shine a cikin rubutu inni abdullahi atani alkitab ni bawan Allah ne wanda Allah tuni ya bani littafi na linjila wa ja'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabi ne ya sanya ni ina cikin annabawa wa ja'alani mubarakan aina ma sannan ubangiji na ya sanya ni albarka ne a duk inda nake annabi isa mai albarka ne duk inda annabi isa ya zo na albarka ta rawu iya da albarka ta warkar da makafi da warkar da guragu da warkar da majinyata an fahimta annabi isa duk inda yake akwai albarka go tunda Allah ne lanka ya bai wannan albarka wa ja'alani mubarakan aina ma kunt an fahimta wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya sannan ubangiji na ya mun wasici nayi sallah in ji annabi isa alaihi salam ubangiji na ya ce na yi sallah sannan na ba da zakka ma dumtu hayya matukar ina da rai matukar da ruhi a jikina to allah ta'ala bai ɗauke mu wani abuwa guda biyu in ka ga an ɗauke mun su to na mutu na koma ga allah ba da rai amma matukar da numfashi na to sallah wajibi ce zakka wajibi ce a gun wanda yake da hali an fahimta wafi da'watu shu'aib alaihi salam a cikin da'awar annabi shu'aib alaihi salam le kaume lokacin da yake kirawa yake kirawa mutanansa yake kira mutanansa da su tsaya su yi wa Allah da'a su daina cutar mutane wajen au da aunarwa qalu lahu suka fada annabi shu'aib alaihi salam ya shu'aib asalatuka a wata ruwayar kenan a salawatuka a wata ruwaya ta amuruka an naturuka ma ya abudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid saka ce ya shu'aibu a salatuka yanzu wannan sallar da kake yi kaga sun tabbatar annabi shaibu iya sallah kenan mutanansa da busu ibari da shi ba suke cewa yanzu wannan sallar da kake yar wannan sallar da kake ta amuruka ita ce ta umarce ka an naturuka ma ya abudu aba'una ka zo ka ba mu doka mu kaurace abin da iyaye masu yayi katawa yin sallan da kake da shi da baka wannan damar aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko kuma sallar ce za ta sa ka hana mu abin da muka ga dama da dukiyar mu innaka la antal halimur rashid yanzu kai wani shirye mutum ne kai wani kai wani kai wani mutumin kirki ne gafiri ba shi da kunya wallahi annabin da ake mai wahayi yake faɗa wannan magana wai kai wani mutumin kirki ne a fahimta kai waye ne kai a cikin mutane ma kai waye za ka zo kawai don kana sallah za ka zo ka ana mabu da magana ba kawai don ya ce wa ya ƙomi auful mukiya da wal mizana wala tabkasu nasa ashiya'u ya ku mutane na ku cika ka awu abinda kuke awu ku cika ku auna wa mutane daidai kar ku cuce su wala tabkasu nasa ashiya'u kar ku cuci mutane da kar ku cuci mutane akan kayansu wannan wa'azin da ya shi kenan yanzu dukiyar wasu abin da muka yi abin da ga dama zami da ita yanzu kai kai wani shari'ar mutum ne kai waye cikin mutanen ma muhallu shahada shine as-salawatu ka ta'amuruka sallar da kake ita ce da baka dama ka faɗa mana wannan magana an fahimta to saboda haka su ma mutane annabi shu'aibu alaihi salam sun tabbatar yana sallah kuma laifin da suke babban laifin da ya bayyana bayan kafirci shine ya tafi bil mikiyal wal mizan tauye mudu da cuta wajen aunarwa wanda shine babban laifin mutanen wanda qur'ani haka yato mana shi suna cuta ƙwararru ne wajen ha'inci su buga wa mutane kaya jabu su aunar da abu a ƙasa da abin da aka san zai ba da sakamako su tauye kwanan abu su tauye lita da skeli sun ƙware wajen wannan aikin kaga duk masu yi a yanzu masu tafi filmikiyar wal mizan idan za su aunar su aunar da ƙaramin mudu idan za su auna su auna da babban mudu to idan ba su tubo suka mutu a ranar alkiyama a tawagar mutanen annabi shi ba za ku rasu an fahimta kamar masu luwaɗi in ba su tuba ba a tawagar mutanen annabi lu za a hada su a nan za a kwaɗa su tafi a gangara da su gidan wutar jahannama Allah ya tsare an fahimci wannan saboda haka wannan shine laifin da ya bayyana qur'ani yake musu wa'azi aka amma ba su daina ba amma ga cinin al'ummar yanzu an kware wajen wannan an kware a haice ka in ka je siyan kayan da baka sani wani abu ne mai sauki abu ne mai sauki cutar ma shedan ya kayyala abun ma da abun ma da baka zato sai ai cuta a kansa abin da baka zato domin shedan ne yake musu wahayi akan hakan ta faru domin da haka za a yi kuɗi in ba a biyo nan ba ba za a yi kuɗi ba dewa kaya su lalace zama expect amma a zo a musu wata dabara a sai da su ko original abu a yage takardar da wai a nada masa wata takarda wanda za a kamun original kuma shi bane abubuwa ga sunan barkatai to ku sani cewa suran farko da ta fara sauka bayan manzon Allah ya koma gari Madina to akan wannan matsala ta sauka wailun lil mutaffifin alladhina idza ktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun ala ya zunnu ulaika annahum mabu'usun yanzu masu haka Allah ya ce ba sa tunanin kiyama za ta tsaya ne masu cuta wajen sai da kayayyaki da ha'inci da albus Allah ya ce a taimake su ba sa zaton kiyama tana kusa ala ya zunnu ulaika annahum mabu'usura li yawmin azim yawm yaqumu an-nasu li rabbil alamin sun manta da wannan yini ne ita ce suran farko da sauka a garin Madina bayan hijira a jakunan mutane game da ha'inci wajen awu da aunarwa cuta ce wanda tana da wahalar dainawa duk wanda ya saba akwai wahalar bari a gunta saboda ka roƙi Allah in kana yi ka dage ka daina da domin wallahi in ka je lahira da wannan zunubin kaga sallar da kake yi da azumin da kake yi in kana zakka ma da zakkar da kake in ka je haji ma da ita to duk da su za a biya bayan wanda ka cuta wallahi wannan ko ka fara ba za ka yi ba za a biya bashin duk wanda ka cuta a ɗauko sallar ka kyakkyawa a biya bashi a ɗauko azumin ka mai kyau a biya bashi duk wanda ka juta a wajen awo da aunarwa irin wannan sakamakon za a ma gobar kiyama Allah ta'ala ya tsare a wa kazalika fi da'wati Dawud alaihi salam haka nan magana sallah ta zo cikin da'awar Annabi Dawud alaihi salam fa qala ta'ala Allah ta'ala yake faɗi game da Annabi Dawud alaihi salam fastaghfara rabbahu wa karara raki'an wa anaba annabi dawud alaihi salam fastaghfara rabba sai ne magafarar ubangijinsa wa karrara ki'an ya fadi iya mai sujjada ya fadi iya mai ruku'u wa anab kuma iya kokkomawa zuwa ga Allah kaga wannan kinaya ce ta yin sallah karra raki'an wa sajida kira ya fadi yayin ruku'i kuma ya fadi yayin sujjada kuma ya kokkoma ga Allah domin ya sabi Allah iya neman Allah ya yi masa annabi daud alaihi salam wa fi da'wati yunus alaihi salam a cikin da'awar annabi yunus alaihi salam akala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa game da annabi yunus alaihi salam falawla annahu kana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawm yub'athun ba dan dai shi annabi yunus kana min almusabbihin ba iya cikin masu tasbihi wannan tasbihin wani suka fasarahi da sallah ne lalabisa fi batnihi wallahi da ya zuna cikin cikin wannan kifi ila yau mai ba su har zuwa ranar alkiyama abin da ya faru shi ne annabi yunus manzo ne mursali ne wa inna yunus laminal mursali iza abaka ilal fulkil mashhun fasahama fakada min al mudahadin faltaqamahu al hut wa huwa mulim shine falawla annahu kana min al musallihin abin da ya faru shine annabi yunus alaihi salam ya zo da manzanci mutanen sun yi karba yayi yayi yayi ba su karba ba to sai Allah ya ce zai halakar da mutanen kamar ya ce da yamma muƙaddara abin kamar da yamma Allah ya ba da lokaci shi kuma annabi yunus tun da safe sai ya fice bar garin lokacin bai bai fita da garin mutanen suke ta neman sa akan sun ga alama Allah da gaske shi za su tuba sun neme shi ba su same shi ba ina annabi yunus za mu tuba za mu koma ga Allah sun neme shi su rasa shi kuma ya fice ya bar garin iya zuwa sai ya shiga jirgin ruwa zai tsallake da ni to a ƙa'idarsa a wancan lokaci shine idan ana tafiya cikin jirgin ruwa aka ga jirgin ruwa iya tangadi kamar zai kifa to sun ce akwai wani wanda ya gujewa bawansa a ruwan za a yi ƙuri'a idan an yi ƙuri'a ta hau kan wanda ya guje wa ubangidansa sai a je ba shi a ruwa shi kenan aka tsaye da jirgi suka ce jirgin nan da alama akwai wanda ya gujewa mai gidansa akwai gujajjen bawa ana ƙuri'a sai ta faɗa kan annabi yunus alaihi salam shi ne fasahama faƙara da aka yi ƙuri'a shi ta sauka kan annabi yunus tana sauka kan sai suka jefa shi a ruwa kawai suna jefa shi a ruwa falta kamar hut sai kifi ya yi loma da shi kifi ya haɗe shi an ce wani kifin ma ya sake haɗe wani kifin annabi yunus annabin allah ba kai mu ji tsoron allah ya yawa ba fa allah ba ne ce kai ya ce ba zan yi ba ba allah ba ne ce bari ya ce ba zai bari ba shubuha ce kawai allah zai halakar da mutanen da la'asari kuma ya bar garin da safi shi kenan laifin da yawa allah ba me yasa ya bar garin lokaci bai yi ba allah ya fi shi ya kama shi da laifin to kai yanzu dan allah ya danke ka da laifi zaka zargi allah ne abu nawa na Allah ka sa kafa ka taki ka shure kana ji kana gani an karanta ma an bayyana ma ba za ka yi ba to ga annabi dan sakon Allah ne Allah ne turo shi da sakon ba aikin Allah yake yi ba amma wata shubha ta zo masa ya fice da garin lokaci bai ba Allah ya kama shi iya cikin duhun ruwa ga kifi ya haɗe shi to daga nan kun san mutanen kirki daɗin mutumin kirki ba yanayin da zai shige manta da Allah duk wahala duk daɗi wanda iya cikin alam na mutumin kirki an fahimta amma rikicaccen mutum bauɗaɗɗe iya rikicewa sai kama kame kuma sai manta da Allah nasullaha fa nasiyahu shi annabi yunus alaihi salam da haka ta faru wa zannu ni izhab mughadiban fa zanna allan naqdir alaihi fa nada fi zulumat da ya ga tabbas ya shiga wani yanayi marar daɗi ya shiga cikin kamun Allah to sai ya kira Allah laman ja wa lamar jaminka ila ilai in ma kawo gudu ba inda za ka je sigun Allah din annabi yunus alaihi salam ya kirayi Allah an gane ko fanada fi zulumat a cikin Allah ya kirayi lo abin da zulumat dufai ga duhun kogin ga duhun kifi ga duhun cikin kifi ga ɗaya kifin iya ciki amma Allah da ya batar da shi hankali sau bai rikice ba ya ce la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min zalimi la ilaha ba wani abin bauta da cancanta sai kai ya Allah subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu min zalimi yayi itirafi cewa ni na zalunci kai na ya Allah laifin da ni na tabbatar na yi an gane ko da yake annabi ba irinsu abun Allah iya yin wannan tasbihin daga yin tasbihin Allah ce fassa jamina lahu sai muka amsa masa fanajjainahu min al-gammi sai muka tsayratar da shi daga wannan damuwar wannan bukin cikin sai fita ina za mu samu annabi Yunus ya fita daga cikin gibi sai mun dawo wannan ayo na sautu safat wancan anbiya ce take ba mu wannan labarin wannan kuma safat ta ƙara magana cewa fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim da annabi yunus ya yi tasbihi a cikin kifi ko kifin sai ya ji cikinsa ya hau tsina kawai kamar kai ne kai an gamo a cikin gagaye da gudu za ka yi gaban daki ko da buta ko ba buta ko da ruwa ko ba ruwa sai dai bayan ƙura ta laba ka ce a kama ruwa an fahimta to shi ma kifin sai ya ji ba abin da yake mai daɗi sai ya amayar da wani abin da ya haɗiya hankalinsa ya tashi sai ya jawo jiki ya zo da gaɓa ruwa ko sai ya amin annabi yunus alaihi salam shi ne fa na bazana hubil ara kifin ya amayo shi a nan gefe a tudu gaɓa ruwa wa huwa saƙim iya marar lafiya domin ko sakan nawa kai a ci ai za ka da rashin lafiya ai ba iska ba kwanciyar hankali aka amayo shi ba hi da lafiya iya cikin damuwa shi ne huwa saqim wa ambatna alaihi da yake annabi dan gatan Allah ne Allah ya tsara mai da bishiya da shi aka cike bishiya fitowa gaban wannan annabi zai magani da ke ta fito kuma ya za ta yi ine wa amba fa nafasnahu bil ara'i huwa saqim wa ambatna li shajaratin min yaqdin wa arsalnahu ila mi'ati alifin aw yazidun daga nan Allah ya ce ga koma aiki bai kare ba koma an fahimta wannan halakawar Allah ya fasa halakawar ya dina ba zai ba domin Allah ya ga da gaske za su tuba din an fahimta su ne mutanen da Allah ya ce zai halaka da suka tuba Allah ya ce ba zai halaka da su ba daga nan a wajen mutum dubu nawa suka musulunta suka bi annabi Yunus bayan wannan ƙaryar ta to wannan shine a takaice annabi Yunus alaihi salam an fahimta abin da ya faru da kuma sanadiyar kawo wannan kisa da balayi ana to shi annabi Yunus alaihi salam a shine falawla annahu kana min al-musabbihin ba dan ya kasance cikin masu sallah ba lalabisa fi badnihi la ya zauna cikin cikin kifin nan ila yawmi ba'sun har ranar alkiyama da Allah sai ya kisa kifin yayi amai ya narke ya zagonye a cikin kifin shike ne zama kabarin sa wa fassara haza bi salah wa auto suka fassara at-tasbih anan bi salah da sallah an fahimta wa qad rattaba Allah subhanahu wa idan shadidan ala tarki sala Allah ta'ala ya tanaji wa'id in aka ce wa'id da wa'ad da wa'id akwai bambanci wa'adu shine alƙawarin rahama da jinkai wa'id kuma alƙawarin azaba da nalku kowanne qur'ani yazo da shi wa'adan alaina inna kunna fa'ilin wa'adal ladina amanu wa amilus salihat an fahimta na kuma wa'id wanda akwai yawon a gaba na ayin to iya nufin azaba narkon azaba a gane ko fazakir bil qur'ani man yakafu wa'id ayi gargadi ga alqur'ani ga wanda yake jin tsoron narkon azabar Allah to Allah ya tanji narkon azaba matsalanci ga mutumin da yake barin sallah an fahimta idan an ce tarku sala wai ba kada an baka sallar ba a kai wata kake wata ko kuma kana yin ta ba akan ilimi ba kana yin da ki da ka a sallar kawai abinda ka ga dama ka ki ka je makaranta ka ki ka je gun malami ka ki ka je gun da ake koya haka kawai kake kamar ra'aitan nas su ma wa'an su malamu sun fassara da tariku sala tunda kana yi ba da koyarwa ba da ilimi ba wa ida'atuha da kuma wulakantar da sallar duk mai wulakantar da sallah baya rukunta da daraja da kima to akwai azabar da Allah ya tanadar masa a gobe alkiyama walghafla ga wanda yake gafala da sallah ba can a ya ba an yi sallah ba ni wallahi ban sani ba ka sa akwai wasu mutane irin wannan wani abin ya shiga da wallahi a ya ma an yi sallah bari in na hada da yi wato sallah ma kwata-kwata sai ma ya tana shi bai mai da ita wani wani wani primary a san bin shi ba bai mai da ita wani aikin wajibi a kansa ba ya gafala kai abu kadan sai ya dauke mai hankali kamar abin da naji malamai suna faɗa Allah ta'ala ya musu albarka musamman abin da yake faruwa cikin watan rabiul awwal din nan da sunan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abin da yake faruwa sha biyu ga wata kaga zamu zo maganar manzon Allah sai da aka yi tafiya da shi daga garin Makka aka je Baitul Maqdis Palestine daga nan aka yi sama da shi da hidi Jibril alaihi salam hidi suka je har ƙarshen saman bakwai suka wuce suka wuce har aka je gunda mala'ika jibrici ya rasu da ni ba anan nake tsayawa duk saƙon da Allah yake bani anan nake tsayawa ban taɓa wucewa gaba ba amma kai Allah ya ce ka wuce manzan Allah ya wuce ya je Allah iya magana manzan Allah yana ji daga shi sai shi ko mala'ika ma bayan sannan Allah ya biwa manzan Allah saƙon sallah ya taho da shi ya zo har garin maka suka dawo duniya sannan mala'ika jibril ya ce ya rasulallah Allah ya ce na shiga gabanka ne sallah ka ga yadda ake practically mala'ika jibril ya shiga gaban manzan Allah ya yi kabbara ya yi karatu ya yi kama hannu a kirji ya yi ruku'i ya ɗauko ya kama hannu a kirji mana haka sallar annabawa take yi ya haka ne ita wannan sakin hannun sallar marasa lafiya ne yadda larura take yi amma sallar annabawa haka manzan Allah ya ce hadisai sun fi shurin masaki haka ne an fahimta sahabbai sama da goma sha ɗaya mabambanta juna sun rawaito hadisin wata ulimu na alalin sun ala sadar sun rawaito an fahimci wannan saboda kamar zan Allah yin bala'ika jiye shiga gaban sai mai irin wannan sallar da ya juyo ce haka Allah ya ce ka yi sallah bayan kuma Allah ya ba shi ilimin sallah a kansa shi ma manzan Allah ya shiga gaban sahabbai ya yi sallah irin wanda jibril ya masa ya waigo ya ce musallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah irin wannan sallar manzan Allah ne kawo wannan sallafa da kansa kuma ka ce murnar samuwarsa kaƙiyin azahar kaƙiyin la'asar kaƙiyin magariba don Allah yanzu hankali zai kama wannan eh ana ta buga badujala ana ta cakwaɗuwa balagaggun mata da maza an fahimci wannan kaga wannan ƙada'an dole a faɗa wa mutane wannan ba addini ba ne manzan da ya zo da wannan ibadar kuma ya ce ko sallah ɗaya ka bari da gangan ka bar azahar da gangan ka bar la'asar da gangan ba ka yi ba wallahi ka zama kafiri ko shekara ka ɗari biyar a musulunci yau ka ce kawai ba zan yi azahar ba zan yi ba magana ba ba zan yi ba wallahi mutum ya fita daga musulunci sallah ɗaya fa ba ta yi ne ɗaya ba ƙwaya ɗaya to kuma akan son manzon da ya zo da wannan za ka yin azahar za ka yin la'asar za ka yin magariba anya idan idan hudu ya haɗa ku da wannan manzan zai ce shi ne baka wannan dokar ka ya duniya ba sai faɗa ba tuka gwanin hankalinka makar ma a karanto ma aya kwadi sai hankalinka ma ma jagora ba hankalinka mai kyau ya ma jagora an fahimci wannan saboda ka ita sallah idan aka bata ko aka gafala ba a yi ba to babu shakka akwai narkon azaba mai tsanani in ji Allah aw adani adaiha ala wufqi ma arada Allah subhanahu ko kuma kai sallar ma ba irin yanda Allah ya ce ayi ba an gane ko kai sallar eh kai sallar dai gaci nan kai amma sallar ba ta yi daidai da yanda Allah yake so ba to haka ma baka tsira ba gaji ko haka ma wallahi baka tsira ba kai sallar eh kai kai azhar kai la'asar kai magriba kai isha'i amma ba ta yi daidai da irin yanda Allah yake so ayi ba ba ta yi daidai da yanda manzon Allah ya zo da ita ba to wallahi baka tsira ba in kina jina a gida ke ma baki tsira ba he sallar ta yi daidai da yadda manzon Allah ya zo da ita shine ake saran tsira a gaban Allah gobe kiyama qala ta'ala Allah ta'ala yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya Allah yace fa khalafa min ba'dihim bayan mutanen kirki sun wuce an gane ko khalfun aba'u sala akwai khalifa an gane ku akwai khalafa da khulifa akwai fatatu al-kaf akwai kuma dammatu al-kaf fa khalafa an gane ku akwai khalifa fa khalafa min ba'dihim akwai khalfun can khalafa ala wazani fa'ala kafun fataha lamun fataha fa'un fataha shine khalifa mamayi mutumin kirki kenan yasa sai na bakar ce mai khalifa sai na umar ce mai khalifa sai na usman haka sai na aliyu haka kai ma an kayo ka sawa danka sunan baban ka ce mai khalifa ko haka ne kuma to mutumin kirki ne khalifa wanda ya gado alkhairi amma khalifun aiwa lamun sukuni wanda ya gado shari'a abin jogar kowace kalmar kafin lamun fa ita ma kafin lamun fa inda aka samu bambanci a ainul kalma ne ainul kalma kasan akwai fa'ul kalma ainul kalma lamul kalma haka malaman sarfu suka ce kamar kataba kafin shine fa'ul kalma ta ainul kalma ba lamul kalma an fahimta inda aka samu mas'ala ta canja ma'anar a ainihin kalima ne lam kenan khalafa bil fataha khalfun bi sukun to ana ka samu matsalar idan ka ce khalfun li haza ma'ana wanda ya gado fir'auna maza ce masa khalf wanda ya gado abu jahl khalf an gane ko amma wanda ya gado mutanen kirki ya sunansa khalifa Allah ya sa mu zama khalifa ga mutanen kirki mu zama khalifofi ga mahaifanmu tunda duk mutane mahaifan mutanen kirki ne Allah ya ji kansu ya musu rahama malik ya cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan annabawa sun tafi sai aka maye bayan su da munanan mamaya daga cikin mummunan halin su adau salah suna tozatar da sallah ba su damu da ita ba wattaba'u shahawati kuma suna bin soye-soye zuciyarsu kaga sai Allah ya hada tozartar da sallah da bin san zuciya yasa bin san zuciya hadari ne yawa Allah sai da ya kira annabi Dawud alaihi salam yace ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi kaga nan ma khalifa an gane ko fa kun bainan nas bil haqqi sai ce wala tattabil hawa annabi Dawud na sanya khalifa na a bayan kasa ka hukunta mutane da gaskiya kar ka bi san zuciya shine wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah idan ka bi san zuciya zaka bace wa hanyar kwarai annabi wanda ake masa wahayi mursali Allah yake jan kunnansa da bin san zuciya wal ilittabata ahwaahu ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi malaki min Allah min waliyyin wala nasir manzon Allah kace da dai zaka bi san zuciya su bayan ilimi ya zo ma to baka da wani masoyi ko mujibincin al'amari a gun Allah an fahimta wa mana azlam mimman taba hawa bi ghairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin ba wani mafi zalunci game da wanda yake bin son zuciya ba ilimi ya zo masa hakika Allah baya shar da mutane a zalimai fahimtu Allah ya ce fa sawfa yalqawna ghayya Allah zai shigar da su azaba ghayyu shine wani wadin fi jahannam korin mutane a jahannama an ce jahannama tana neman tsarin Allah daga wannan kwarin domin bala'insa wutar jahannama roƙon Allah take ya raba ta da wannan musiba kuma so zata da sallah Allah ya ce cikin kurin za a danna su Allah ya tsare wa qala subhana Allah ta'ala yake fadi fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun a fawailun wail shi ma suka ce kalma ce ta azaba ko bone ko shiga uku duk ana fasara ta da wannan ya tabbata kan masu sallah wannan akwai yan bazata wasu yan bazata to kuma kun ce ba za ku fita ku yi da'awa a ƙauyuka ba ku sai a cikin gari kuna ta karo wallahi wa'ansu masu bin addinin nasaranci suna fita ƙauyuka suna fita lunguna suna zuwa asibitoci suna zuwa gidan yari da guzirinsu a jakakkuna na abinci da sutura da kudade da kayan masarufi wani daga cikin kuma yan wannan bazatan wallahi wa'ansu sai a ɗau nauyin je su yi karatu musulunci har ƙasashen larabawa su fita su je su biya islamic studies su yi masar islamic studies su karanto addini na musulunci su sai shigi da bice sai su zo domin su dinga arnantar da mutane suna da wannan haƙidar su kashe kuɗi ba matsalarsu ba ne ba matsalarsu ba ne in sun je sun samu waɗanda ba su da ilimi ba su da karatu sai ce kuma kuma aikin ku sallah ba an ce ku yi sallah ku yi sallah to ai Allah ya ce fa wailul musallin ai kun san waili ne ko ko ba ka bane kun san azaba ce ai bone ne azaba ne shiga uku ne to Allah ya ce ma sallah ma sai azabatar da su to me abin da za ku yi sallah ku yi ko dai ne wannan sallar dan Allah aka samu katako a jeji a misali da ke kuma a ce ba shi da cinyo ba shi da guba dan ba shi buwan masara da wani kayan masarufi a ce ai ƙur'ani na kama gaya ce za ku kona kankana sallah mai amfani sallah sai bari kai kuma da za ka je ka waya mai da kai kaki kaje kuna ta jifan mutane akan nahau da balaga a cikin gari ga matsala can a ƙauyuka ana ta arnantar da mutanen mu kuɗi kuɗi kuɗi magani to wannan suna ɗaukan wannan ayar sai da zamto shubuha saje su dinga damular da addinin wa'an suna kafarta su wallahi fawailu lil musallin bone ya tabbata ga masu sallar da alladhina hum an salatihim sahun wanda suke wargi da wasa cikin sallolinsu ba su rike ta da muhimmanci ba fa inna iqamati sala domin ita tsayi da sallah allati amara Allah ta'ala biha ibada wanda Allah ta'ala ya umarci bayinsa da su tsayi da sallar nan amrun fawqa mujarradul ada' wani umarni ne wanda iya sama da a ce ka yi sallah kawai yasa duk inda sallah ta zo a gurabe 85 a ƙur'ani 85 a suna kenan a fi'ili kuma ta zo gu 25 an fahimta kaga an ka ɗau 85 ka haɗa da 25 nawa zai baka 110 to Allah sai da ya maimaita kalma tsakanin ismi da fi'ili da ismul fa'il da ismul da ism da ism da fi'il sai da Allah ya maimaita sallah sama da 110 Qur'ani kasan komai unguwar ku ne kira ka yake ce ma wani kaza sau 110 kasan abin ba ba karamin abu bane ba wallahi abin ba na wasa bane balantana Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya maimaita sallah a ƙwar'ani ku 110 ta fara da wala talbisu laqa bil batil wa taktumu al haqa wa antum ta'lamun wa aqimu salata wa atu zakata warka umma ar raki'in aina ta kare kuma eh banji ba eh wannan bakara ce aina karanto inda ta fara ne nace aina ta kare kuma ya wuka shiru Allah ta'ala ke cewa allazina hum an salati musahun mal yace fa inna iqamati salati allati amara Allah ta'ala biha ibada sallar da Allah ya umarci bayin sa wajen tsayi da ita amrun fawqa mujarradul ada umarni ne wanda yafi karfin a ce kai sallah kawai iqama aka ce ba ada aka ce ba izil ada'u domin ita gabatar da sallah ya tahaqqaqu bi khushu'in wa ghairi khushu' zai yayi wa kai sallar da kushu'i kuma ba kushu'i inda ya ce kawai kai sallah wa fil waqti aw khariji zaka yi sallar a lokacin da kowace lokacin ta inda kawai kai sallah aka cewa bi mura'atil adaf az-zahira wa biduni mura'atiha da kula da irin abin da yake ladabi ne a sallar da kuma rashin kula da wannan ladabi inda ta ce aka yi mi sallah kawai aka za a yi duk lokacin da gida ma zaka yi amma sai fi'ili ya zo iqama iqama iqama iqamatu sala iqamatu sala walin iqamar ana aiki yake an fahimta fa innal qur'an shi alqur'ani mai girma ijmalan wasafa sahina ani sala ya siffanta masu wargi da wasa cikin sallah bi annahum musallun ya ce musu masallata ne ai ko ba haka yace ba duk da warginsu da wasansu amma ya ce masallata ne fa wailun lil musallin an kiraye su da masallata wa ma'azalika tawa'adahum bilwayl sai Allah ya alƙawaranta musu da bone da azaban lahira gobe alkiyama wa huwa wadin fi jahannam wani kwari ne a cikin wutar jahannama tastagisu jahannama min harri wutar jahannama tana neman taimako daga Allah daga zafinsa daga balbalin bala'insa wutar jahannama tana cewa Allah ka raba da wannan masifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tastabisu igasa ma aka ce neman agajin gaggawa ta take Allah karaba ne da wannan musiba to abinda wutar jahannama take neman tsari da shi kai kuma kana abinda za a ji baka a cikin sa anya abin ba zai kyau ba tastabisu jahannama min harihi kullu yawmin kullun sai jahannama ta ce Allah karaba ne da waye kama ja fi ba'dul asar kamar yadda ya zo a wasu ɓangaren hadisai da malaika wasu ana an fahimta wannan su ya tafa wa tuna fi sawabi sala wannan kuma sai mako mai zuwa insha Allah mutane sun karkasu wajen ba da lada a cikin sallah za mu samu matsayi a nan lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya samu gama lafiya Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya ji kan mahaifanmu ya sanya mu da su muna cikin yan aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya shirya da mu da zuriyarmu dukkan wani abu da ya shige mana gaba Allah ta'ala ya mana maganin sa dukkan alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da shi dukkan shari muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da shi mana roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu wanye da wannan rayuwa lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh